شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata tara ga watan ramadan shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da goma ga watan hudu shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da darasinmu ne insha Allahu ta'ala na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallacin namu mai albarka masallacin ammar ibn yasir da ke unguwar hausawa wanda wannan shine darasinmu na biyar a cikin darasinmu na tafsiri a jiya idan ba a manta ba mun fara karatu ne a cikin suratul hajji wanda mun karanta ayoyi guda uku amma mun iya tafsiri ko kuma iya fassara guda biyu ne kadai insha Allah ta'ala yanzu mu tashi ta ukun zuwa kuma gaba na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير
نعم أجي إذن بأمن تابا Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a farkon wannan surar inda ya ja hankalin mutanen duniya gaba ɗaya musulminsu da wanda ba musulmi ba wanda suka yadda su bauta wa Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai da wanda ba su yarda su yi hakan ba dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya kiraye su cewa su ji tsoronsa su sani hakika girgizar ranar tashin alkiyama abu ne da yake mai girma rana ce da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mace mai shayarwa za ta rabu ko ta shagalta game da abin da take shayarwa sannan mace mai ciki za ta haife abin da take ɗauke da shi na ciki allah maɗaukakin sarki ya ce za ku ga mutane ko za ka ga mutane a cikin hali na maye alhali ba kayan maye suka sha ba allah subhanahu wata'ala ya ce sai dai azabar allah maɗaukakin sarki ce mai raɗaɗi ta kan musu to bayan allah maɗaukakin sarki ya gabatar da waccan ayar sai biyu bayanta da wa minan nasi mai yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi'u kulla shaitanin marid Allah maɗaukakin sarki ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke jayayya a cikin lamarin Allah maɗaukakin sarki wa yattabi'u kulla shaitanin kuma suke biyayya ga kowanne irin shaitani maridin wanda yake mai taurin kai kangararre Allah maɗaukakin sarki ce wa minan nasi daga cikin mutane abin nufi a cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya yi kira ya ja hankalinsa a kan su kiyayi dokokin Allah saboda waccan rana mai hatsari da take gabansu ta ranar tashin alkiyama da irin abubuwan da suke cikinta na wahalhalu da tashin hankali da tsanance-tsanance sai Allah maɗaukakin sarki ya biyo bayanta da cewa har yanzu fawa minan nasi daga cikin waɗancan mutane da Allah ya kiraye su akwai masu taurin kai akwai bijirarru akwai wanda ba su ji wancan kira na Allah maɗaukakin sarki ba daga cikinsu mai yujadilu fillahi akwai wanda yake jayayya game da lamarin Allah maɗaukakin sarki yana jayayya a cikin sha'anin Allah maɗaukakin sarki bai yarda da samuwar Allah maɗaukakin sarki ba ko bai yarda Allah maɗaukakin sarki samamme ba ne ko bai yarda Allah maɗaukakin sarki zai tashe shi daga kabari ko zai tashi mutane daga kabari idan sun mutu ba da duk abin da yake da alaƙa da Allah maɗaukakin sarki yana musu da jayayya a kansa Allah subhanahu wata'ala ce yana wannan musun ne bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba shine ibn kasir yake cewa bi ghairi ilmin sahihin ba tare da wani ilimin da yake ingantacce wanda idan ya kawo shi za a yi itibari da shi a yi la'akari da shi a matsayin abin da za a karɓa ba wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta sauka ne akan annabur ibn al-harith ɗaya daga cikin manya-manyan sanadidu quraish manya-manyan mushirkan makka wanda suke ƙaurin suna wajen cutar da da'awar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi wanda annabar ibn al-haris din ya kasance da yawa idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo yana karanta mutane alƙur'ani da wahayin da Allah ya so kan masa shi kuma sai je ya ɗauko irin tatsuniyoyi da labarurrukan mutanen da da ya je ya guzurinsa daga tafiye-tafiyen da yake tunda mutumi ne da yake ɗan kasuwa yakan tafiye-tafiye ya shiga wasu garuruwa to irin littattafan da ake karantawa na tatsuniyoyin mutanen farko sai ya je ya guzurin sai ya to da su sai ce ai abinda annabi yake karanta yake karantawa na wahayi ai irin abin da ke cikin littafin da shi ma yake karantawa ne sai duk labaran mutanen da ne kawai to duk lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karanta abin da Allah ya saukar na wahayi wancan mushriki sai ya je ya zauna shi kuma sai ya tara mutane shi ma sai ya rinka karantawa ya ce ku zo nawa ma ya fa na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wasu daga cikin malami suka ce wannan ayar ta sauka a kansa ne da shi da ire-irensa irin su Abu Jahal da irin su As ibn Wa'il amma kamar yadda Muhammad Aminuddin Shankit ya kawo cewa yana inkarin wasu abubuwa game da lamarin Allah maɗaukakin sarki daga ciki yana cewa almala'ikatu banatillah wai mala'iku ‘ya'yan Allah ne yana cewa kuma al'ur'an asatirul awwalin al'ur'ani shi ma tatsuniyoyin mutanen farko ne kamar yadda labaran da suke hannunsa shi ma tatsuniyoyi ne kawai sai duk ɗaya ne da su da al'ur'ani sannan yana cewa والله والله غير قادر على إحياء أجساد بليت وصارت ترابا Allah maɗaukakin sarki ba shi da ikon tayar da jikunkunan da suka riddige suka zama ƙasa bayan sun riga sun mutu to da irin waɗannan munanan maganganun nasa yana inkari yana jayayya game da lamarin Allah maɗaukakin sarki shi ne Allah maɗaukakin sarki yake bayani game da shi da kuma ire-iren kamar yadda wasu daga cikin malamai suke bayani ma'ana daga cikin mutane akwai wanda suke jayayya game da lamarin Allah maɗaukakin sarki cewa ba su yarda Allah maɗaukakin sarki samamme ba ne ba su yarda Allah maɗaukakin sarki zai tayar da matacce ba bayan ya mutu ba su yarda alƙur'anin nan da Allah maɗaukakin sarki sakawa da annabi ba ba su yarda cewa ma wahayi ba ne daga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ce bi ghairi ilmin suna yin wannan al'amari nasu ne ba tare da ilimi ba wa yattabi'u kulla shaytanin marid kuma suna biyayya ko yana biyayya ga dukkan wani shaytanin da yake kangararre sai Allah maɗaukakin sarki ce kutiba alaihi an riga an rubuta a kansa shi wa kenan shi shaydani abdamir huna yarju ila shaytan ma'ana an riga an rubuta a kansa shi shaitani shi ne malamai suka ce kitabatu qadrin wa qada'in wa hukmin rubutu na kaddara da hukunci da hukuntawa Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta akan shaitani annahu man tawallahu yadda al'amarin yake cewa shi shaitan dukkanin wanda ya masa biyayya ya jibince shi fa annahu yudhilluhu to hakika shi shaitan zai batar da shi wa yahdihi ila azabi sa'ir zai kuma shiryar da shi zuwa ga azaba mai raɗaɗi ta ce azaba wuta Allah maɗaukakin sarki ya ja kunnan waɗannan mutane da cewa kutiba alaihi annahu man tawallahu lallai Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta akan shedani ya kaddara ya hukunta annahu man tawallahu cewa dukkanin wanda ya jibinci lamarin shedan fa annahu yudilluhu haƙiƙa shi shedani zai batar da shi ne wa yahdihi ila azabi sa'ir zai kuma shiryar da shi zuwa ga azaba da take ta wuta malamai suka ce wannan na ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake gargaɗi da jan hankali game da biyayya wa shaidan game da bin hanyoyi da shaidan ke tsara wa mutane Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin wasu ayoyin na daban game da biyayya wa shaidan ya ce ya ayyuwal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku bi hanyoyin da shaitan ya tsara muku wa man yattabi khutuwati shaitan hakika dukkanin wanda ya bi ya bibi hanyoyin shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar hakika shi shaitan yakan yi umarni ne da alfasha da kuma munkari wata ayar kuma Allah madaukakin sarki ce ayi nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum al hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur sai ce inna shaitana lakum adu hakika shaitan ya kasance makiyi ne a gare ku fattakhidhuhu aduwan ku rike shi a matsayin makiyi sai Allah madaukakin sarki ce inna ma yad'u hizbahu hakika shaitan yana kiran yan rundunarsa yan kungiyarsa wanda suke masa biyayya yana kiransa ne a liyakunu min ashabi sa'ir dan su kasance tare da shi a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu hakanan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul luqman cewa wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir daga cikin mutane akwai wanda suke jayayya game da labarin Allah maɗaukakin sarki bighairi ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da shari'a ba wala kitabin munirin ba kuma tare da wani littafi wani wahayi mai haskakawa ba sai Allah madaukakin sarki ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal wajadna ma wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal wajadna ma bal bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana zasu ce idan lokacin da Allah maɗaukakin sarki ko annabawan da suka zo musu suka gaya musu cewa ku bi abin da aka saukar muka daga daga ubangijinku sai su ce a'a nattabi'u ma wajadna alaihi za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kai sai Allah maɗaukakin sarki ce awalau kana shaytanu ko da shaydan ya da'uhum ila azabi sa'ir yana kiransu zuwa ga azabar wuta duk da haka za su bi iyayensu akan haka Allah maɗaukakin sarki ya musu tambaya tambaya ta inkari istifham ce inkari tambaya ce ta inkari ba wai amsar su ake bukata ba yanzu ko da iyayensu abin da suke kiransu a kai bata ne zai kai su zuwa ga wutar jahannama duk da haka za su musu biyayya saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana haɗarin yi wa shaidani biyayya a dukkanin al'amarinsa saboda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa haƙiƙa shaidan ɗan adawa ne maƙiyinmu ne mai bayyana adawarsa a gare mu Allah maɗaukakin sarki ce kuma babban abin da shaɗan yake bukata shine ya ga tun da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa alkawarin shiga wuta tabbas ba makawa sai ya shiga wuta to lallai ya yi alƙawari ba zai shiga wutan nan shi kaɗai ba saboda haka sai ya samu wanda za su raka shi sai ya samu wanda za su taya shi sai ya samu wanda za su shiga wutan nan tare to duk abin da yake yi kenan domin ya ga ya ingiza mutane sun tafi wuta tare da shi wasu daga cikin malami suka ce Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya hadihi ila azabi sa'ir shaidani zai shiryar da mutum zuwa ga wutar jahannama zuwa ga hanyar wuta malamai suka ce galibin kalmar alhidaya shiriya ana amfani da ita ne zuwa ga abu mai kyau to amma a wasu guraren akan yi amfani da ita zuwa ga abin da yake hatta mara kyau yadda za a ce a shiryar da mutum zuwa ga hanya ta gari to akan ce kuma a shiryar da mutum zuwa ga hanya ta banza kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul safat ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ma kanu ya'buduna min dunillahi sai ce fahaduhum ila azabi sa'ir fahaduhum ila azabil jahim ma'ana Allah madaukakin sarki zai ce ku shiryar da su zuwa ga ina zuwa ga azabar wuta ma'ana za a ga mala'iku su raka yan wuta su kai su zuwa ga makomar su wuta su rabu da su a can wajen Allah madaukakin sarki ya samu dace malamai suka ce faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wa minan nasi mai yujadilu fillahi daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya a cikin lamarin Allah maɗaukakin sarki bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wannan sai nuna ashe yin jayayya a cikin lamarin Allah maɗaukakin sarki ko a cikin lamarin addini bi ilmin da ilimi shay'un mahmud abu ne da yake abin yabo ma'ana abin da aka hana a yi jayayya a cikin lamarin Allah maɗaukakin sarki ba tare da ilimi ba amma matukar za a yi jayayya a cikin lamarin Allah maɗaukakin sarki cikin abin da yake akwai ilimi da nusarwa da kai mutane zuwa ga abin da yake na daidai da ɗauke su zuwa ga wata ɓata ko shirya da wani ya zo da shi wannan babu laifi shi sa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan kada ku yi jayayya ku yi fito na fito ku yi musayya tsakaninku da ma'abuta littafi sai cikin abin da yake mafiya kyau ko mafi kyau to ashe kun ga idan abin da za a yi jayayyar a kansa mafi kyau ne addinin musulunci bai hana ba fito da gaskiya ne wani mutum ne ya ɗauko wani tallan ɓata ko ya ɗauko dakon wani abu na ɓatar da mutane to a lokacin dole ne a samu su kuma su jayayya da shi domin su dawo da mutane daga ɓatan da yake ƙoƙarin cilla su zuwa ga shiryar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba al'ummarsa akai shi sa wata ayar Allah madaukakin sarki ce udu ila sabili rabbika bil hikma ka yi kira ya, ya, ya rasulallah zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati da hikima wal mau'izatil hasana da wa'azin da yake kyakkyawa ka yi kira ya rasulallah ka kirayi mutane kai musu wa'azi amma idan za ka yi wa'azin ka yi shi da hikima ka yi shi da tausasawa ka yi shi yadda za su fahimta ka yi shi yadda mutane za su gane cewa so ake su shugaba ko rasu ake yi ba shine bil hikima sannan wal mau'izatil hasana da wa'azi wanda yake kyakkyawa to amma sai Allah madaukakin sarki ce wa jadilhum sannan kuma sai kai jayayya da su billati hiya ahsan cikin abin da yake ko da abin da yake mafi kyau kai jayayya da su cikin abin da yake mafi kyau anan malamai suke cewa lallai ne dole ne a samu wasu daga cikin malamai masana Allah masu ilimi wanda suka nuna a cikin ilimi duk lokacin da wani ya ɗauko tallan ɓata ya zo yake kawo wasu abubuwa wanda halakar da mutane ne a kai to lallai ne wannan wajibi ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa ulama'ur rabbaniyun da su tsaya su kuma wajen kare sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen kare wahayin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi wajen ƙoƙarin dawo da al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwa ga zuwa addini na hakika wannan wajibi ne akan malamai saboda haka ana bayani game da jayayya akan abin da yake ba na gaskiya ba amma jayayya akan abin da yake na gaskiya na shari'a wannan wajibi ne ma a wasu guraren kamar lokacin kamar yadda muka bayani din nan kamar yadda kuka ga babu dadewa a garin nan an samu wani a da yake da awan malanta ya fito yana faɗar wasu abubuwa game da haƙƙin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sunan karatu ya tara matasa ya kunna lasifika ana rikodin kuma ana yadawa a ko'ina yana jingina wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi munanan kalaman da ko da arna ba su jingina masa irinsa ba yana nasabta wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin zantuttukan da wanda suke zagin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su nasabta masa ba kuma wai da sunan shi musulmi ne kuma annabin yake karewa wai addinin musulunci yake wa aiki to kun ga irin wannan ai dole ne ga malamai su tashi su yi ne su mujadala da shi kun ga wannan sai a ce sai a ce an yi mujadala an yi jayayya da shi akan abin da ke ba na gaskiya ba a'a wannan an yi jayayya da shi akan abin da ke na gaskiya wannan irin jayayya da za a da shi ma dole ce saboda a cikin matasan da suke bin sa wasu da yawa sun yarda da abin da yake faɗa ba ma su ba mataye da suke cikin gida da wanda suke sauraron sa a kaset ko a waya wasu da yawa sun rudu da shi suna gani abin da yake faɗa fa haka ne eh abin da yake faɗa gaskiya ne wasu sun fara ruduwa da shi to kun ga irin wannan dole ne a samu wasu malami su fito su ce a'a ba haka bane ga yadda gaskiya take su ɗauko nassin yadda yake su karanta wa mutane su fassara musu yadda magabata suka fassara su kawo musu yadda magabata suka fahimci abin ba shi yadda ya fahimci abubuwan ba to wannan dole ne a sami irin wannan shi yasa duk inda aka sa wani wani mabarnaci wani batacce ya shigo cikin musulmi kura ce ya sa fatar akuya ya ce addinin musulunci yake karewa to dole ne irin wannan wajibi ne a samu malamai da za su yi masa raddi su kawar da waccan barnar tasa su shigo da abubuwan da yake na zahiri na gaskiya su gaya wa mutane shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi wa jadilhum billati hiya ahsan ku yi jayayya da su ku yi fito na fito da su cikin abin da yake mafi kyau cikin abin da yake mafi kyau amma ba abin da ake nufi da wannan shine ka je kana musu da jayayya akan wani abu na addini tsakaninka da abokinka ba wannan babu kyau eh sai ku dauko wata mas'ala kawai sai ku ta musu akan ta ai abu kaza da kyau abu kaza ba kyau sai ku ta musu wannan ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana irin wannan kawai sai sai ɗaya ce ai abu kaza halak ne sai ɗaya ce wallahi ba halak bane kuma dukkaninku babu wanda ya karanta wani abu ingantacce daga Allah ko daga annabinsa wanda yake nuna abin daidai ne ko ba daidai bane kawai molanka ne ai ba daidai bane an ji malam wani ya ce kaza a a ai malam wani ma kowa duk reference din nasu daga malam wani ya ce ne malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza da sauransu kuma ba zuwa yayi zauna ya saurari malam maybe wucewa ya zo yi ko kuma ya dan kunna rediyo minti ɗaya minti biyu ya dan wabci wajen kawai shikenan ya samu fatawa shi ma ya zama malami saboda ka sai zauna a ta musu da shi eh ko a ta musu da ita ana ta tattauna akan abin da ya shafi addini irin wannan musun addini musulunci baya san sa amma musun da za a yi ko tattaunawa da za a yi da wani mabarnaci dan na farko shi a nuna masa kifi na ganin ka mai jar koma barnar da yake an san da ita abu na biyu wanda yake kokarin shigarwa cikin bata ya ja su zuwa gare shi lallai a ceto su a kwato su daga daga hannunsa a dawo da su zuwa ga hanya mafi kyau hanya ta shirya wannan dole ne a yi irin wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi daga cikin mutane akwai wanda suke jayayya a cikin lamarin Allah madaukakin sarki amma ba tare da ilimi ba sai malamai suka ce wannan ana nufin almuqalliduna kenan ma'ana masu ɗamfarewa masu makalkalewa malaman su sai abin da suka faɗa wannan da su Allah madaukakin sarki yake kamar yadda zamu zo makaranta wata aya a gaba ita kuma Allah madaukakin sarki yana bayani ne game da suwa game da shugabannin ma'ana masu kiran kenan amma wannan ana bayani ne game da suwa game da na ƙasa ƙasan wanda ake gaya musu kawai su bi eh a gaya musu kawai su bi su ne inna yan inna wajadna aba ana kenan inna wajadna aba ana ko inna wajadna a immatana ai kawai mun ji malaman mu sun ce kaza shikenan malamin shi ya dora shi akan wani abu komai rashin daidan sa in dai malamin sa ne ba zai bu ba ba zai ba zai kibi ba shi sa daga farko maka muku cewa yadda Abu Jahal da annabur bin harif da wa'id da as bin wa'il da sauran mushrikan maka suke kokarin tsora mutanensu akan bata to shine abin da Allah madaukakin sarki yake so ya kai mu zuwa gare shi ma'ana dukkanin wanda ya bi wani Allah madaukakin sarki akan bata ba tare da ilimi ba shi sa malamai suka ce lalle wannan dole ne a shigo da malaman da suke kiran mutane zuwa ga kaucewa sunnan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke kiran mutane zuwa ga bidiyo'i da saba wa sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk sun shiga ciki eh sun shiga ciki saboda kamar yadda Muhammad Amir din Shinqidi yake faɗa cewa ai al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab abinda ake la'akari wajen saukar aya da gamewar lafazinta ba akan abin da ta sauka ba ma'ana duk wani wanda yake kiran mutane zuwa ga bata shi kuma wanda aka kira ɗin yabu wancan ɗin zuwa ga batan ba tare da ya yi tintintini ba ya yi bincike ya ga akan me ya ja shi ba ya bi shi akan haka to wannan aya ta shafe shi gaba ɗaya shi sa Allah madaukakin sarki bayani cewa kutiba alaihi an riga an rubuta a kansa shi shedani man tawallahu wanda duk ya jibince shi yayi wa shedani biyayya to fa annahu yudilluhu lalle shedani zai halakar da shi lalle shedani zai batar da shi wa yahdihi ila azabi sa'ir kuma lallai ne zai shirye da shi zuwa ga azaba wacce take ta wuta mai radadi Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا نعم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أفضل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج نعم
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maimaita farkon wannan ayar da irin abin da ya buɗe surar da shi shine ya ayyuhan nasu shi sa wasu daga cikin malamai suke cewa wannan ayar da muka karanta yanzu wanda malam Sulaiman ya ga makaranta ta yanzu ita ta fi cancanta a wajahar da ita a fuskantar da ita zuwa ga mushrikan Makka sama da ta farko yace suka ce saboda wannan ayar tana bayani ne kai tsaye game da mushirkan da suka yi inkarin tashin alkiyama inkarin tashin mutum bayan ya mutu saboda Allah madaukakin sarki ya bude ta da ya yi nasu in kuntum fi raibi min alba'afi saboda abu ne sananne a wajen malamai wanda suka yi kaurin suna wajen inkarin tashin mutum bayan ya mutu su ne mushirkan makka su ne mutanen makka wanda Allah maɗaukakin sarki ya buga mana misalin su da yawa a cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min alba'afi idan kun kasance a cikin shakka game da tashi game da tashin mutum bayan ya mutu game da tashin mutane dan yi musu hisabi bayan mutuwa sai Allah maɗaukakin sarki ce fa inna khalaqnakum min turabin to haƙiƙa mu muka halice ku daga ƙasa wannan Allah maɗaukakin sarki yana bayani game da waɗanda suka yi inkarin tashi ne Allah maɗaukakin sarki zai buga mana wasu misalai ne guda biyu misali na farko zai buga mana shine da halittar mutum ya halittar mutum ta kasance ta tsauri na halittar ɗan adam daga kaza marhala bayan marhala zango bayan zango yadda Allah maɗaukakin sarki ya samu da ɗan adam daga kaza ɗan adam ya koma kaza ɗan adam ya koma kaza da babu shi gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki ya samar da abu kaza abu kaza ɗin nan ya juye ya koma abu kaza har zuwa lokacin da ɗan adam ya zama yadda yake a yanzu to wanda ya samar da abu daga babu kuma bayan baya nan dawo da shi shi zai masa wahala ba zai masa wahala ba sannan sai misali na biyu wanda Allah maɗaukin sarki ya buga a cikin wannan ayar shine ruwan sama shi ma sai Allah maɗaukin sarki ya buga saukar misalin saukar ruwan sama da misalin ranar tashin alkiyama da ƙasa ƙasa ita ma a bace wadda wani lokaci za ku ganta ta mutu amma idan Allah maɗaukakin sarki ya zubar da ruwa a kanta sai ku ga ta yi mai ta rayu sai bishiyu sai shukoki sai tsirrai su fito sai ku ganta koriya shar ta rayu to yadda bishiya take ko shuka take ko ƙasa take a mace a ƙeƙashe Allah ya saukar da ruwa a kanta to kamar rayuwar ta kenan kamar an haifi mutum kenan idan kuma ta gama zangon da za ta sai Allah maɗaukakin sarki ya kashe ta sai gaba ɗaya a neme ta a rasa sai ku ƙasa ta koma yadda take babu komai a kanta to wannan kamar mutuwa kenan idan wani ruwan kuma ya sauka sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ta yadda shukar wannan kamar tashi kenan bayan mutuwa abubuwa ne guda biyu masu ban mamaki da Allah maɗaukakin sarki buga mana misali da su misali na farko shine ta shine halitta mutum yadda dan adam ya kasance dukkaninmu da babu mu daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa kan halitta na ƙarshe da babu kowa Allah madaukakin sarki bai samar da kowa ba to amma sai Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da kaddarawarsa sai ya samar da mu daga babu to shine sai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin in kuntum fi raibin idan kun kasance a cikin shakka da kokonto min al-ba'thi game da tashi bayan mutuwa sai Allah ya ce to fa inna khalaqnakum haqiqa mu muka halice ku min turabin daga ƙasa sai malamai suka ce halitta ta farko da aka fara yi wa annabi adam alayhi salam Allah madaukakin sarki ya samar da shi ne daga me daga ƙasa shine fa inna khalaqnakum min turabin ma'ana aslul khaliqa kenan farkon halitta abinda Allah ya fara samarwa shine dan adam na farko annabi adam alayhi salam wanda Allah ya samar da shi ne daga me daga ƙasa annabi adam Allah madaukakin sarki ya samar da shi daga ƙasa ƙasar nan ta zama kwaɓaɓɓiya daga kwaɓi aka batta ta tsumu ta tsumu sosai da sosai domin tafi ƙwari don ka'ida ƙasa idan za yi aiki da ita za ku ga wanda suka sayar da ake gini irin ginin ƙasa a ƙauye za ku ga idan aka kwaɓa ƙasa sai an ba ƙasan nan ta tsumu sosai kamar kwana biyu ko kwana uku sai a zo kuma yi aiki da ita me yasa saboda wannan barinta ɗin da ake a cikin ruwa za ta ƙara tsumuwa ta ƙara ƙarfi ta ƙara haɗe jikinta to halittar annabi adam Allah madaukakin sarki sai da ya bar kasar ita ma ta kwabu kamar yadda wasu ayoyin suka nuna daga nan sai Allah madaukakin sarki kuma sai suranta aka yi butun butumin annabi adam alaihi salam aka fitar masa da kai da wuya da hannaye da gangan jiki da kafa da komai da komai amma a matsayin kwababbe sannan sai aka bar shi ya bushe da ya bushe kuma sai Allah madaukakin sarki ya busa masa rai haka ayoyi suka nuna wata ayar Allah madaukakin sarki ce khalaqal insana min salsalin kalfakhar shine irin idan aka kwaba ƙasa ta bushe shine kalfakhar idan ka dan buga ta ka dan buga jikin ƙasa sai ka je na sai ka ji dan wani sauti yana fitowa to wannan shine kalfakhar wannan zubin kuma Allah madaukakin sarki ce min hama'in masnun an samar da dan adam ne min hama'in daga wannan irin kwababbiyar ƙasar da aka batta ta tsumu ta dan fara waruwarin nan to irin wannan ƙasar ta fi ƙarfi ta faɗi jikinta to haka Allah maɗaukakin sarki ya kawwana annaba Adam alaihi salam saboda haka halitta ta farko annaba Adam Allah maɗaukakin sarki ya samar da shi ne daga ƙasa sannan sai Allah maɗaukakin sarki kuma yace a wa khalaqa minha zawjaha da aka samar da annaba Adam daga ƙasa sai Allah ya samarwa da annaba Adam matarsa ita ce maka da na Hawwa'u daga jikinsa shi kuma daga jikin annaba Adam kamar yadda hadisi ya tabbata an samar da ita ne daga ƙarƙashin haƙarƙari na hagu da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta daga wannan haƙarƙashin haƙarƙarin sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara haɗuwar annabi Adam da na Hawwa'u suka sadu sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya ƙaddara a canjin yanayin halittar daga ƙasa zuwa ga ɗugon mani to shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake mana bayani a cikin wannan ayar ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'athi ya ku mutane idan kun kasance a cikin kokonto da shakka game da halitta game da tashin mutane bayan mutuwa sai Allah madaukakin sarki ce fa inna khalaqnakum min turabin ai dan adam na farko mu muka halice ku muka halice shi annabi adam daga ƙasa yace thumma min nutfati sannan sai aka mai da asalin halittar ya canza daga ƙasa kuma ya zamto me dugon mani nan da aka ce dugon mani abinda ake nufi maniyin namiji da maniyin mace inna khalaqnakum Allah maɗaukakin sarki ta mahalice ku ne daga bugon namiji daga maniyin namiji da kuma mace amshajin nabtalihi amshajin nabtalihi Allah maɗaukakin sarki ce daga maniyin da yake a cakuɗi tsakanin na namiji da tsakanin na mace in aka ce an nutsufa asali abin da ake nufi da shi shine dan ruwan da yake dan kaɗan kamar ɗugon ruwa haka ko abin da yake ruwa dan kaɗan shi ake nufi da an nutsufa to amma a nan abin da larabcin alkur'ani na annudufa yake nunawa shine dugon mani ma'ana maniyin namiji da maniyin mace da suka haɗu sai Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin mahaifar mace sai ya tsare shi sai da ya kwana arba'in a haka a dugon maniyin nan yana ɗan ƙaruwa yana ɗan ƙaruwa kwana arba'in summa min alaƙatin da zarar ya cika kwana arba'in sai Allah madaukakin sarki ya canza shi sai ya koma alaƙa me alaka shine gudan jini eh in aka ce alaka shine jinin da yake busasshe eh addamul jamid amma kuma allayyin jinin da yake busasshe amma mai laushi-laushi haka mai laushi-laushi shine annutufa shine alaka shine alaka kamar yadda malamai suka yi bayani saboda haka bayan kwana arba'in sai Allah maɗaukakin sarki a cikin mahaifar mace sai ya canza wannan ɗugon maniyin sai ya koma mai jini wanda malamai suka ce girmansa a lokacin gaba ɗaya bai wuce girman tururuwa babba ba babbar tururuwa girmansa baya wuce a milimita sha biyu ko milimita sha hudu baya wuce haka girmansa baya wuce haka a cikin mahaifa amma duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake wannan aikin ita macen da ake a jikinta bata sani ba bata sani ba saboda haka shi ma wannan ɗugon jinin da yake a matsayin kamar tururuwa babba Allah maɗaukakin sarki zai bar shi a cikin mahaifa ya rinka numuyi yana ƙaruwa a hankali a hankali har sai kwana arba'in da zarar ya kwana arba'in kuma sai ya canza sai ya koma mubuga ita ce guda tsoka ita kuma guda tsokar malamai suka ce bai fi a santimita uku ba bai fi santimita uku ba an aka ce almubuga ita ce kabur ma yumbagu kamar gwargwadon yadda mutum zai iya sa tsoka a bakin sai cinye irin tsokar da za a ba mutum ya sa ta a bakin cinye ita ce almubuga kuma ka duk tsokar da za a ba mutum ta nama a ce ya sa a bakin sai cinye ai ba ta babba ce karama ce to haka wannan bugon jinin zai canza ya karu daga girman da yake kamar tururuwa babba sai ya koma me sai ya koma guda tsoka tsokar da take girmanta ba ta fi irin yadda ake yanka nama a sashi a cikin miya ba ta fi haka ba haka Allah maɗaukakin sarki zai canza abin sai ya dawo sai Allah maɗaukakin sarki ce mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa ita wannan tsokar za ta kasance mukhallaqa halittacciya wa ghairi mukhallaqa da kuma wacce ba halittacciya ba malami suka ce me ake nufi da halittacciya ita ce wacce alamun halitta suke fitowa a jikinta ma'ana idan Allah maɗaukakin sarki ya mai da gudan jini ne zamto tsoka to wannan tsokar Allah maɗaukakin sarki sai ya sawwara sai ya shakalin dukkanin fat fat ɗin jikin mutum a jikinta a fitar da hanci a fitar da baki a fitar da ido a fitar da a jikin wannan tsokar karamar tana girma ana ƙara fitar da abubuwa amma ba wai wannan tsokar za a mai da ita da hanci da baki a'a abu ne da ake shi kamar alhat kawai zane ne kamar zane haka za a gan shi idan da za a yi idan da a ce ɗa a wannan marhalar da ake ciki ko kuma uwa wannan marhalar da take ciki na zaman yaron da ke cikinta a matsayin tsoka a ce ya fito daga cikinta teɓarinsa idan da za a samu abin wannan na'ura mai gani har hanji na'ura mai gani har hanji a haska to da an ga wannan zane-zane da an ga wannan zane-zane haka Allah maɗaukakin sarki yake kadara shine mukhallaqa wa ghairu mukhallaqa kuma wacce ba a yi mata wannan zane-zanen a ciki ba wannan shine abinda ibn ashur ya rinjayar a cikin at-tahrir wa tanwir shi kuma muhammad amin din shanqidi yake cewa abinda ake nufi da mukhallaqa da ghairi mukhallaqa wacce aka halitta da wacce ba halitta ba yace wacce take da cikakkiyar halitta da kuma wacce take tauyayya idan Allah madaukakin sarki ya canza gudan jini ya koma gudan tsoka to a cikin gudan tsoka nan akwai wanda za a kaddara masa cikakkiyar halitta komai nasa daidai wa daidai akwai kuma ghairi mukhallaka wacce za a yi halittarsa da tawaya a cikin shi to wanda yake ghairi mukhallaka idan aka tashi haihuwarsa sai ku ga an haife shi yaro ne amma akwai tawaya a jikin shi ko an haife shi da ido daya ko baya gani ko wani a makamancin haka ko da kafa daya ko da dai wata nakasa a jikinsa shine ghairi mukhallaka kamar yadda Muhammad Aminuddin Shanqi ya kawo haka nan Zamakhshari shi ma a cikin kashaf ɗinsa abin da ya rinjayar kenan ma'ana Allah madaukakin sarki bayan ya sawwara abin da ke cikin mace daga dugon maniyi kwana arba'in dugon gudan jini kwana arba'in gudan tsoka kwana arba'in shi ma to gudan tsoka na kabe da na gaya muku shine a jikinta Allah maɗaukakin sarki yake sauwar halitta ɗan adam shine mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa abun mamaki yan uwa za ku ga duk lokacin da Allah subhanahu wataala yake wannan gwaninta tasa yake nuna ƙwarewarsa da hikimarsa ita kanta macen da ake wannan a jikinta bata sani ba bata san abin da yake bata san lokacin da abin da ke cikin ta yake canzawa daga digon mani ya koma gurin jini ba bata san lokacin da yake canzawa daga jini ya koma tsoka ba bata san lokacin da ake masa wannan zane zanen na hanci da ido da sauransu ba duk bata sani ba sannan sai Allah madaukakin sarki kuma ya ci gaba da a hauhawar da shi wannan gudun tsokar ta ci gaba da girma a hankali tana girma komai nasa yana fitowa tana girma komai nasa na halitta yana fitowa har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai lullube shi kuma da ƙasusuwa eh sai a sa ƙashi a jikinsa kuma sai a lullube da tsoka ce kawai to ina ƙashi ya shiga ba a sani ba Allah maɗaukakin sarki ya sa kayansa duk babu wanda ya sani Allah maɗaukakin sarki ya kawo ƙashi ya sa ya kawo fata a lullube inda ake buƙatar gashi a sa gashi sai Allah maɗaukakin sarki ce mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum dan mi muku bayani eh sai Allah maɗaukakin sarki ya goge maf'ulin me za mu bayyana muku linubayyana lakum qudratana wa hikmatana dan mu bayyana muku ikon ku ikon mu da hikimar mu inji Allah maɗaukakin sarki dan duk wanda ya wannan aikin gwanintarsa da hikimarsa ta kai matuƙa subhanahu wa ta'ala shine linubayyana lakum ƴan uwa masu albarka lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara halittar yaro ta kai wannan mataki ko marhala ta ya zama gudan tsoka kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce fayursalu alaihi malak sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko masa da mala'ika to a lokacin ne sai a zo a rubuta bi katabi rizikihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id sai a zo a rubuta ajalin mutum da arzikinsa da duk abin da ya shafe shi sannan kuma a rubuta ɗan wuta ne shi ko kuma ɗan aljanna Allah ya samu daga cikin aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sa an rubuta mu a cikin aljanna a ibn rajab alhambali a cikin littafin sa jami'ul ulum wal hikam sharhin da yau arba'una hadisi a wannan hadisin na inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi ya kawo bayanai masu tsayi kwarai da gaske ya kawo kuma hanyoyi na hadisin da wasu ruwayoyin da suka zo shi ma masu yawa daga ciki yake cewa idan ɗugon mani ya shiga cikin mahaifar mace Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sai ya turo mala'ika sai mala'ikan ya zo ya ɗauki ɗugon mani ya riƙe annansa sai ya je sujjada a gaban Allah maɗaukakin sarki sai ya tambaye shi ya ce ya ubangiji wannan abin da ya shiga cikin mahaifar wanci a faɗi sunanta sai ya ubangiji shin za a haife shi ne ko barinsa za a yi sai Allah maɗaukakin sarki ya bada umarni a kansa shin namiji ne ko mace sai Allah maɗaukakin sarki ya bada umarni a kansa shin mai arziki ne ko talaka sai Allah maɗaukakin sarki ya bada umarni a kansa shin kyakkyawa ne ko mummuna duk irin waɗannan abubuwan sai Allah maɗaukakin sarki ya bada umarni a kansa dan wuta ne ko aljanna sannan sai a ɗauke shi kuma sai a je a mai da shi cikin mahaifa subhanahu wata'ala haka Allah maɗaukakin sarki yake gwanintarsa to idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ɗa ba haihuwarsa za a yi ba to sai mahaifa ta yi amansa sai mahaifa ta tofar da shi shine sai a yi barinsa wani lokaci sai mace ta ɗau ciki cikin mazi bai ta sani ba saboda za ta je fitsari ne kawai ta zauna ta fitsarar da shi da abin da yake cikin nata bata sani ba wani ɗan jini ne kawai zai fita shikenan an gama wannan ɗa ne Allah maɗaukakin sarki bai ƙaddara zai fito bane duk kamar mu ne inda Allah madaukakin sarki ya kaddara fitowarsa yadda muke shi ma haka yake amma saboda mai halittar mai dukan bai kaddara fitowarsa ba kawai sai a je a fitsarinsa shikenan wani kuma sai ya dan fara girma ya dan wuce wasu marhalolin sai Allah madaukakin sarki ya kaddara sai a zubar da shi kai wani ma sai an gama halittarsa sai komai na halitta ya fita a jikinsa amma saboda Allah madaukakin sarki bai kaddara zai fito duniyar dare ba sai Allah madaukakin sarki ya sa sai a barinsa haka Allah maɗaukakin sarki yake ƙaddar abubuwansa Allah maɗaukakin sarki ce lunu bayyana lakum dan mu bayyana muku mu da gwanintan wajen halitta sai Allah maɗaukakin sarki ce wa nuqirru fil arhami ma nasha'u muna tabbatar sai mu tabbatar ma nasha'u da abinda muka so fil arhami a cikin mahaifa amma ma'ana idan ɗaya kai wannan manzalin idan Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai tabbatar da abin da ya so ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali abin ambatu ma'ana idan Allah ya kaddara za a haifi ɗan ba barinsa za a yi ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya kaddara zamansa a cikin mahaifar a ci gaba da renansa yadda yake ɗin na a matsayin gudan tsoka sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da hauhawar da shi a rinka sa masa duk abin da yake bukata na halitta wanda ɗan adam yake da shi a rinka sa masa a hankali a hankali ɗaya bayan ɗaya har sai ya zama cikakken mutum ila ajalin musamma zuwa ga lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara fitowarsa malamai suka ce washe ne Allah maɗaukakin sarki ya kaddara fitowarsa shine daga wata shida zuwa sama eh daga wata shida zuwa sama shi sa malamai suka ce dukkanin yaron da aka haife shi bayan wata shida to ko kuma dukkanin mutumin da matarsa ta haifi bayan wata shida to ko yana so ko baya so wannan dan dole sai ya karɓe shi nasa ne eh yan uwa na fata kun fahimta in dai an yi aure sai kasance mace ta haihu bayan wata shida da auren to wannan dan na wannan mijin ne dole sai ya karɓa haka shari'a ta tsara eh daga abin da ya kasa daga wata shida to kuma wannan shari'a ba ta san wannan ba ita da ta zo da shi sai ta je ta nemo inda ta samu shi eh sai ta je ta nemo inda ta samu shi amma ba na wannan mijin bane in da ya kasa da wata shida to ba nasa bane saboda haka mafi karancin abin da za a iya haihuwa a kansa kamar da shari'a ta nuna shine wata shida to akan haihu wata shida ko abin da yake sama da haka sama da haka shine mafi yawancin abin da mata suka fahimwa a cikinsa shine wata tara da ‘yan wasu abubuwa wata tara da kwana tara kwana takwas kwana kaza mafi yawa mafi yawa kenan amma babu wanda ya san daidai lokacin da mace za ta haihu babu wanda ya san wannan Allah maɗaukin sarki kaɗai ya sani e babu wanda ya isa ce maka aiga lokacin da mace za ta haihu ai za ku su ‘yan asibitin malaman asibitin idan sun tashi ba wa mutum lokacin da suke tsammani za a haihu mai suke cewa ya suna abin edd edd kun ga expected delivery of wannan date din ake bayani kun ga expected ne tsammani ake yi eh kun ga wannan ai akwai hankali a cikinsa ina ji da wannan edd din da a ƙasar musulmi ya samu asali eh da alama da a ƙasar musulmi ya samu asali dan in arna ne kawai su za su iya gaya maka za su iya yanke maka to ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya gajiyar da duniya a kansa shine dama wa ya alamu ma fil arham shine abubuwa guda biyar wanda babu wanda ya san su sai Allah maɗaukakin sarki daga ciki shine wa ya alamu ma fil arham Allah kaɗai ya san abin da ke cikin mahaifa Allah ne kaɗai ya sani da duk wannan abin da muke bayani Allah maɗaukakin sarki kaɗai ya sani washe za a haife shi Allah ya sani to shine sai Allah maɗaukakin sarki sai wani irru fil arhami ma nasha'u sai mu tabbatar da abin da muka ga dama a cikin mahaifa ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci abin ambato Allah maɗaukakin sarki ce sun manu khurijikum sifilan to ɗa yanzu kuma ya yi girman duk da zai yi a cikin mahaifi a cikin mahaifiyarsa ya yi wata bakwai ko ya yi wata tara lokacin haihuwarsa ya yi Allah maɗaukakin sarki ce sun manu khurijikum sannan sai mu fitar da ku daga cikin mahaifanku iflan a matsayinku na ƙananan yara iflan wannan ismul jinsi ne ma'ana atfalan sai mu fitar da ku a matsayin kananan yara shikenan sai mace ta haihu sai Allah madaukakin sarki wani zan yace thumma sabila yassara eh thumma sabila yassara idan Allah ya kaddara za a haifi yaron sai Allah ya sauƙaƙe hanyar sai Allah ya yassare hanyar sai mace ta haihu lami lafiya shikenan haka Allah madaukakin sarki ya kaddara wata kuma idan Allah madaukakin sarki bai so ba za a haife shi to amma kuma sai a samu matsala sai a samu tasgaro eh shine sai an je an yanka kuma sai a ɗauko shi duk da haka da ya fito to amma dai an samu matsala amma dai ya fito ɗin to ko yanka shi aka ko fitowa ya dai waye ya sare ya fito waye sare ya ya fito ta inda Allah madaukakin sarki ga dama ya fito ɗin Allah madaukakin sarki ne ya sare saboda haka da wacce ta haihu ta hanyar haihuwa da wacce ta haihu ta hanyar a yanka ta ɗauko ɗan dukkaninsu sun masabila ya sara ne abinda zan nuna muku haka nawa ne suka zo haihuwa kuma su mutu nawa ne da yawa da yawa ko jiya jiyan nan bayan mun yi sallar isha'i wani yake gaya mun cewa sun dawo daga jana'iza jiya wata bayarwa Allah ta rasu yace ta je haihuwa ta haihu lami lafiya amma kuma ta rasu ita ita tana nan amma ita kuma ta tafi to Allah madaukakin sarki bai so ta rayu ba bai so ta rayu ba to haka Allah madaukakin sarki yake ikonsa shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce sun manu khurijukum tiflan sannan sai mu fitar da ku kuna ƙananan yara Allah maɗaukakin sarki ya ce sun mali tablughu ashuddakum sannan kuma sai ku kai zuwa ga ƙarfinku sai ku kai zuwa ga girmanku ma'ana idan aka haifi yaro yana ɗan ƙarami yana ɗan jariri Allah maɗaukakin sarki yake ci gaba da renansa madarar da yake samu ya sha daga mahaifiyarsa waye sare cewa ba da ita Allah maɗaukakin sarki ne sannan kula da mahaifiyarsa da take yi da iska da yake shaƙa da duk wani abin da yake bukata Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da kula da shi a hankali yana girma yana girma har ya kai shekarun girmansa shine sun mali tablugu a shudda kuma har ya kai shekarun girmansa bulugul a shudda malamai sun yi saɓani mai ake nufi da shi amma dai bazanci mafi inganci shine idan mutum ya kai shekara arba'in e kamar yadda aya ta nuna hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan Allah ya ce hatta idza balaga ashuddahu wa zuwa lokacin da ya kai girmansa ya kai karfinsa sai Allah ya ce wa balaga arba'ina sanatan ya kai shekara arba'in ga namiji idan ya kai arba'ina sana to ya kai shekarun karfinsa shi sa ku ga hatta annabawa ana aiko shi ne ana aiko su ne a wannan shekarun Allah madaukakin sarki ce falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma yake faɗa game da annabi yusuf alayhi salam falamma balaga ashuddahu lokacin da annabi yusuf ya kai karfinsa irin wannan kai karfin kenan ya kai shekara arba'in wastawa ya daidaita atainahu hukman sai muka bashi hukunci shine annabta wa ilma muka bashi ilimi saboda haka Allah madaukakin sarki bayan ya kawwana yaro daga waccan marhala zuwa wannan marhalar har ya fito daga cikin mahaifiyarsa har ya girma hatta sun man tablugu a shudda kuma har ya kai har ku kai zuwa ga shekarun ƙarfinku shi ne shekara arba'in Allah maɗaukin sarki ce wa min kuma yi tawaffa daga cikinku akwai wanda suke rasuwa kafin shekara arba'in ɗin nan kamar yadda wata ayata nuna min kuma yi tawaffa min qablu daga cikinku akwai wanda suke rasuwa kafin shekara arba'in ɗin za ku ga wani shekara talatin sai ku ji an ce ya rasu wani shekararsa ashirin sai ku ji an ce ya tafi wani shekararsa sha biyar sai ku ji an ce Allah ya ɗauke kayansa to haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa min kun mai tawafa daga cikin ku akwai wanda suke rasuwa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke kayansa kafin su kai waɗancan shekaru arba'in ɗin wa min kun mai yuraddu ila arzalil umuri Allah ya ce daga cikin ku kuwa akwai wanda Allah maɗaukakin sarki yake kyale shi ya rayu sai a mai da shi zuwa ga ƙasƙantacciyar rayuwa wa mai taita kaskantaccen rayuwa shine malamai suka ce shine mutum ya tsufa tsufan da zai ta kwarkwashe ya daina gane abubuwa tsufan da mutum zai daina gane abubuwa shine arzalil umri kaskantaccen rayuwa domin kuma yi tuwaffa min kuma yi raddu ila arzalil umri likaila ya allama min ba'di ilmi shay'a Allah ya ce likaila ya allama min ba'di ilmi shay'a dan ya kasance baya iya sanin abin da da ya kasance yake sanin sa abin da duk ya sani duk sai ya manta me yake jawo wannan tsufa tsufa kenan idan Allah ya ga dama sai ya ɗauke mutum a shekara 35 ko 40 ko abin da ya kama da haka idan Allah ya ga dama kuma sai ya rabu da mutum sai mutum ya kai shekara 60 70 80 100 sai ku zo an ce ga wata ga wata dattijuwa na shekara 120 haka Allah madaukakin sarki kaddara mata sai ku zo an ce ga wani dattijo shekara 110 sha wani abu kun ga a zamani yanzu ka duk wanda kai shekara ɗari ai a kalle shi a ƙara kallon sa eh duk wanda kai shekara ɗari a wannan zamanin ai a kalle shi saboda shekarun namu gajejjeru ne da inda mutum ya kai saba'in sai ku ga mutum sufa ya kan masa to haka Allah madaukakin sarki ya kaddara rayuwa daga cikin mutane akwai wanda ake mai da su zuwa ga kaskantacciyar rayuwa malami suka ce me yasa aka ce mata kaskantacciyar rayuwa saboda rayuwa ce da mutum yake komawa kamar ɗan jariri sai dai za ku ga rayuwar ɗan jariri ta fi tasa kyau ta fi tasa daɗi ne dalili saboda ɗan jariri kullum shi ƙara hankali yake yi ƙara girma yake tunaninsa ƙara canzawa yake amma shi mutumin da yake tsoho fa irin wannan tsufan me yake faruwa kullum ƙara ƙasa yake yi shi sa Allah madaukakin sarki ce wa mannu amirhu wanda duk muka raya shi to wajibi ne nunakisu fil khalq za mu tauye shi a cikin halitta e in dai Allah ya raya ka in dai Allah ya raya ki kin rayu ko kina so ko ba kya so ko ina so ko ba na so wallahi sai Allah ya tauye mu jin mutum sai ya ragu ganin sa sai ya ragu ɗanɗanon sa sai ya ragu duk wani abin da mutum yake takama da shi wallahi sai ya ragu sai ya ragu shi sai Allah madaukakin sarki ce Allahu allazi khalaqakum min da'afin Allah ne ya halicce ku daga rauni thumma ja'ala min ba'abi da'afin quwwa sannan sai sanya muku ƙarfi bayan rauni shine kuna yara kuma kuka girma kuka zama manya thumma ja'ala min ba'abi quwwatin da'afan wa shayba sannan sai Allah madaukakin sarki kuma ya sanya muku bayan wancan ƙarfin sai ya sanya muku wani raunin na biyu da raunin yarinta da raunin tsufa sai kuma ya ce wa shayba da furfura kun ga shi na farko kawai cewa aka yi ba'afin rauni kawai amma shi na biyu ba'afan wa shaiba ga rauni ga furfura haka mutum yake kasancewa to yanayin kuma mutum ya kasance idan ya tsufa ya daina gane abubuwa wani ku ga har ya dan ya kai ga zautuwa ya dan samu taɓin hankali saboda tsufa ba wani abu da ya same shi kawai tsufa ne ba abin da ya same shi sai ku ga duk abin hatta ƴaƴansa wani ƴaƴansa na cikin sai ya ce waye wannan ɗansa ne da ya haife shi ba shine shine mahaifinsa ko ita ce mahaifiyarsa amma sai ki zo ki gaishe ta ta ce wace ce ba ta san wace ce ba to shi irin wannan rikicewar mutum da kwancewar lissafinsa galibi ya danganta daga mutum zuwa mutum galibi akwai wani abin da mutane suke faɗa cewa ai idan mutum ya ba Allah ya yi nagarta tsufansa zai kyau baya rikicewa wannan ba daidai bane yan uwa ya ba daidai bane ya kamata kowa ya fahimci wannan a ta in mutum ya ba Allah ya yi nagarta to ai tsufansa kyar yake a'a ku je ku ga akwai wanda arna ne cewa suke Allah uku ne amma sun kai shekara 90 babu abin da ya same su kar suke babu abin da ya same su komai suna ganewa ku je ku gani arna ne su wannan Allah suka bi me yasa Allah ya bar su da abubuwan su akwai wanda kuma za ku ga malamai ne manya-manyan malaman hadisi manya-manyan malaman hadisi annabi suka yi hidima tsawon rayuwarsu sallallahu alaihi wasallam amma da suka tsufa kuma sai suka rikice suka samu irin wannan matsala suka daina gane komai kun ga ashe Allah madaukakin sarki ya kaddara kawai daga mutum ne zuwa mutum wani idan Allah madaukakin sarki ga dama sai ya barki da lafiyar ki da komai sai ki shekara 100 amma daga nan sai ki ji dan agunda a ƙasa wallahi ba abin da ya dame ki kuma kowa an ke gan shi kin gane shi kowa in ke ganshi zaki gane shi amma sai ki ga wata kuma shekarar ta gaba ɗaya hamsin da biyar amma ta rikice hamsin da biyar kawai ta rikice gaba ɗaya ta daina gane komai to ya danganta daga mutum zuwa mutum ya danganta zuwa ga mutum kawai sai dai ke addu'a Allah madaukakin sarki ya sa tsufan ki ya kyau kawai dukkanin mu Allah ya sa tsufan mu ya kyau Allah ya sa mu yi tsufa a cikin ban Allah madaukakin sarki dan akwai daɗi mutum Allah ya raya shi ya rayu cikin ban Allah maɗaukakin sarki annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace mafi alkhairin mutum shine wanda rayuwarsa ta yi tsayi kuma aikin sa yayi kyau eh man tsala umruhu wa hasuna amaluhu kenan rayuwarsa ta yi tsayi kuma aikin sa yayi kyau to wannan shine mafi alkhairin mutane shine Allah maɗaukakin sarki yace min mai yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lam min ba'di shay'a min ba'di ilmin shay'a sai Allah maɗaukakin sarki yace taral arba hamidatan to an gama da misalin da ya shafi halittar ɗan adam wajen buga misali akan dawo da mutum bayan ya mutu to sai Allah zai tsallaka zuwa ga misali da sai ce wa taral arba za ka ga ƙasa hamidatan ƙeƙasashiya ta bushe ta mutu fa iza anzalna alaiha alma'a idan Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa akan ta ihtazzat shine sai ta motsa ai ta harakat sai ta motsa warabat sai ta infakat shine sai ta kumbura wa ambatat min kulli zaujin bahij sai ta tsirar daga dukkanin nau'in shuka ko dukkanin nau'in tsiro bahij mai daɗin gani mai daɗin gani a ido mai kuma daɗin ƙanshi ma'ana yadda Allah maɗaukakin sarki yake rayar da ƙasa bayan ta mutu yanzu kafin ai shuka ku je ku ga gonaki yadda suke sun bushe gaba ɗaya babu alamun wani shuka duk ƙasar da ka duba sai dai gwanta kawai ja ba alamun kore a cikin ƙasa yanzu gaba ɗaya me yasa saboda ƙasa ta mutu amma da zarar damuna ta fara sauka me yake faruwa sai ku ga ciyayi sun fara fitowa sai ku ga an yi shuka da an yi shuka ƙasa ta jiƙe sai ku ga ta fara kumbura wannan kumburar da ƙasa take yi shine kamar haihuwa da mace take yi shine sai ta tsirar da abin da ke cikinta shine ta haihu kenan abin da ke cikinta ya fito shikenan sai kuga shukan ta tana tafiya a hankali a hankali yadda yaro shi ma yake girma a hankali a hankali a hankali har ya kai girmansa idan masara ce sai kuga ta fara fitar da 'ya'ya ta nuna kun ga ta kai istawa kenan ta daidaita sai kuga ana tsinkar masarar nan ana ci ana tsinkar gero ana ci ana tsinkar dawa ana ci ta fitar da abin da ya kamata ta fitar to dan adam ya girma kenan ya fara amfana kansa yana amfana waninsa to ana nan ana nan kuma da zarar an yi wannan an gama sai ku ga shukar nan gaba ɗaya tana bushewa ita da kanta to lokacin mutuwa ya zo kenan dan adam ya gama abin da zai kenan lokacin mutuwa sai ya zo shikenan sai ka ga gaba ɗaya wancan bishiyar da ta yi kore sai ku ga ta bushe gaba ɗaya sai sai ga babu komai a wajen shi sa Allah madaukakin sarki buga mana wani misali mai kyau a cikin alkur'ani wanda yake shige da wannan yace ita rayuwar duniya yadda take kama in anzalnahu minas sama'i kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama kama in anzalnahu minas sama'i fahtalaqa bihi nabatul ardi sai wannan ruwan ya cakuda da abin da yake tsirrai na ƙasa mimma ya akulun nasu wal an'am daga cikin abin da mutane da dabbobi suke ci hatta idza akhadhat al ardu zukhrufaha wa zayyanat har sai zuwa lokacin da ƙasa ta riki adanta ta yi kyau ma'ana shuka ta fito kana kallanta koriya shar tana ɗaukar ido da banƙaye shine wa zayyanat wa zanna ahluha qa annahum qadiruna alaiha har sai masu shukan nan da wanda suke kaiwa su kawo sun ɗauka suna da iko akan ta cewa ba za ta lalace ba Allah ce a ta ha amruna lailan aw nahara kawai sai al'amarin mai zo mana al'amarin al'amarin mai zo mata ita shukar kenan da daddare ko da rana faja alnaha hasidan sai mu sanya ta girbabbiya ka allam ta gana bil amsi kamar bata taba rayuwa jiya ba to wannan shine hakikanin yadda rayuwa take yan uwa yadda mutum ya fara daga kadan kadan ya girma to wata rana kuma za a neme shi a rasa wata rana zai tafi wata rana zai mutu to kuma ya sani akwai rana kuma da Allah madaukakin sarki ya kaddara kuma zai dawo da shi to wannan karatu ne na musamman da ake tura shi zuwa ga mushrikai ku da kuke cewa ƙala mai yuhil izama wa hiya ramim waye zai iya tayar da wannan kashin zai iya dawo da shi bayan ya riddige sai Allah ce qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra kada ka manta wannan kashin da daga ina ya fado ba yin sa akai ba waye yayi shi Allah madaukakin sarki to wanda yayi shi daga farkon ba zai iya dawo da shi ba afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi labas min khalqil min khalqin jadid yanzu halitta farko da muke ta gajiyar da mu ne in ji Allah ba ta gajiyar da mu ba saboda haka yadda Allah madaukakin sarki ya halicci mutane daga farko daga babu ya samar da su ya raya su to idan sun shiga kabari idan sun mutu Allah madaukakin sarki shi zai kuma ƙara ta yadda su ya dawo da su don yi musu hisabi shine abinda wannan ayat take karantar da mu Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu dakata anan insha Allah ta'ala sai gobe sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada abinda muke kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah